نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب في صلاة الاستسقاء وصلاة الاستسقاء سنة تقام مم.
يخرج يخرج يخرج لها الإمام
كما يخرج للعيدين نعم بسم الله الرحمن الرحيم باب في صلاة الاستسقاء wato wannan babi yana bayani dangane da wato siffar yadda ake sallah ta neman shayarwa idan aka ce alistisqa'u hamzatul wasalin nan da sinun da ta'un a to wannan littalab ne saboda neman shayarwa ana alistisqa shine talabus saqai neman shayarwa to neman shayarwa daga wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala imma ya zamanto mutane ne suke cikin yanayi wanda yake na rashin jin daɗi irin mazauna birni ruwa ya yi kaɗan ƙaura dawon bai famfuna ga baki ɗaya sun ɗoki wani famfon ya yi wata guda ma bai zubar da ruwa ko da gwargwadon rabin sahani wani watan rabon da a ce an kunna shi ya ba da ruwa ya fi sati biyu bayi na Allah sun shiga cikin yanayi na wahala ruwa wanda ka saba siyan budo ɗaya dala biyu yanzu ya koma budo ɗaya sai jaka guda kaga an shiga cikin yanayi wanda yake na kunci to a wannan lokacin an shar'anta wa mutane su je su su rizina su gaya wa ubangiji tabaraka wa ta'ala yanayin da ake ciki tare da cewa ubangiji ya fi su sani to amma su mai da lamurinsu zuwa ga Allah ta'ala ko kuma lokacin da bayi sun shuka wato sun zubar da dukiyoyinsu a ƙas irin wani ya shuka gujiya ta kai tiya ɗari wani ya shuka ɗari biyu wani ya shuka tiya arba'in wani tiya goma wani tiya biyar kuma gashi iri ya fito an yi shuka ɗin shuka ɗin ta hoto kuma amma tana buƙatar ruwa wani guraren din ta fara mutuwa to bayi saboda ba su da ƙarfin da za su ɗauki ruwa daga cikin gari su je su zuba wa gonakansu wannan ruwan ya gama gonakan nasu to don haka akwai buƙatar kenan su gaya wa rabbuhu sai su gaya wa ubangijinsu to ga yanayin da shukoki na bayi suka shiga ya Ubangiji a agaza mana a yi ruwan sama, ko kuma saboda tabakuna, dama ‘yan garin mutane ne wanda sun shahara da kiwo, kowa a gidan shi mai ƙaramin mai ƙaramin garke ne wanda za ka ji an ce mutum yana da kwai raƙumma ashirin yana da kwai shanu sha biyar tumakai da awakai ƙanana yana da kwai ɗa hamsin ko ɗa sittin kowa a cikin garin wanda za a gaba su da irin wannan a gidansu ya tsirari ‘yan kaɗan ne kamar yanzu can wajen yankin taskar ɗinnan za a ga cewa duk wani buzu za a ga yana da kwai raƙumma to sai zaman to yanzu tabakunan da suke zuwa dabobin nan su yi ban ruwa a can tabakuna sun ƙafi ruwa ya ƙare a cikinsu kuma rijiyoyi da aka haƙa ba sa isassu a kullum ana shiga cikin wahala mutum zai wuni ya kwana a wajen baruwa da ket zai samu a cikin dabobin nashi wannan arba'in ko a cikin dabobin shi ashirin a ce guda uku ko hudu ne suka sha ruwa to kaga an shiga cikin yanayi wanda dabobi su da kansu sun san yanayi ya canza to wannan akwai buƙatar a je bakin wato almusalla a je can a gaya wa ubangiji ta'ala yanayin da dabobi suke ciki ko kuma irin gara ke namu gara ke namu kaga ba ruwan sama bane ake musu rijiyoyi ne wanda aka haƙa wanda ake musu ban ruwa da su to in ya zamanto su ma rijiyoyin akwai lokacin da in ya zo shi rijiyoyin ruwansu yake ƙasa wata rijiyar ya zamanto ruwanta ma ga baki ɗaya ya ɗoki to to idan ya zamanto an samu haka nan an gane ko a ga lambunaye da gara ke tsanwatsar duk inda ka je ka daga baki baki ma za ka iya wuninka a nan ka huta ka dawo amma ya zamanto yanzu inda ake zuwa a buƙaci inuwa wanda za ta gamsar da ku ko uku ko ko hudu ya kun shiga can cikin jardan to kaga lalle abu ya fara ja to wata ran a jardan kin ma sai an nemi sai wata inuwar da wata inuwar to ba laifi shi ma wannan aje a gaya wa ubangiji subhanahu wata'ala yanayin da bayi suke ciki wannan shine salatu listisqa malam yace wa salatu listisqa'i sunnatun wato sallah ta neman shayar da fari ruwa sunnatun sunna ce wanda take mai ƙarfi akan dukkan musulmi ɗa ba bawa ba baligi ba yaro ƙarami ba hakanan almumayyiz wato yaro wanda yake zai iya bambancewa tsakankanin aiki na alkhairi ya san cewa aiki na alkhairi idan mutum ya yi Allah zai ba shi lada idan mutum ya yi sabo ya san zai ɗauki laifi to wannan shi ma ana so a fitar da shi a wannan rana sannan kuma dattijawa mata su ma babu laifi idan har sun buƙaci su tafi babu laifi a bar su su fita hakanan ahalul kitabi kiristoci ko yahudawa idan sun buƙaci su ma su je su gaya wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala yanayin da bayi suke ciki, to babu laifi, amma da sharaɗi, amma da sharaɗi sai in ya zamanto a ranar a ranar da musulmai za su fita a rannan su ma kiristoci ɗin za su fita. Kadda a ba su damar su fita. a wata rana in dai ba a wannan ranar ba kuma idan suka je kadda su cakudu da 'yan uwanmu musulmi idan suka je he a ce to su yi fadar su daban ya ka je runhohi da inuwoyi wanda suke idi sai a ce to wannan ai kun san dama ba naku bane go ce na musulmai ne to ku kuma ku gangara can ku je ku can share ɗaya kuma ku zauna irin abin da kuka san za ku yi naku ku je ku yi kayanku an gane ko wannan shine ra'ayin jumhur da yawa daga cikin malamai amma ko waɗanda suke ganin cewa kwata-kwata ma za a hana su su tafi saboda in suka je can ɗin ba aiki na alkhairin ba ne za su yi a can shi kuma ana so duk wanda zai tafi wannan gurin ya zamanto wato ya tattara hankalin shi ga baki ɗaya zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala ya ce to sallah ta neman shayar da fari ruwa sunna ce wanda take mai ƙarfi to ɗamu wanda ake aikata ta to ɗamu ma'ana tuf'alu sunna ce mai ƙarfi wanda ake aikata ta ya ruju lahal imamu kama ya ruju lil'idain al'imamu shugaba na musulmi ya laha yana fita saboda sallar istisqa'i yana fita saboda salatul istisqa'i kama ya lil'idaini kamar lokacin da yake fita a sallar idi guda biyu sallar idi babba da sallar idi karama to yana fita a wannan lokacin shine yace bahwatan to yana fita da walluha to amma ho idan liman zai fita a wannan rana ba a ce ya sanya gizina ba a wannan rana ba a ce ya sanya ƙural adaka ba ba ƙural adaka ba za a yi ba a ce ya sanya sabbin kaya ba zai fita ne da kayan da ba yabo ba fallasa zai fita ne da kaya wanda da ka gan shi kasancewa ana cikin wato ana cikin takima an gane ko irin mutumin da zai tafi gona kaga ba zai sa kaya kyakkyawa ba ko to haka ne idan zai tafi idi a wannan rana din to ana so duk ko alhaji ne in zai tafi idi a wannan rana sai ya diba irin in yana da kwai ishirin kamaraya ya sa a jikin shi ya tafi da ita in ba shi da ishirin kamaraya amma akwai irin bahar na shirya din nan yadin nan ka kausa sai ya sa kayan shi ya tafi kowa ya sa yadin daga daga an gan shi ko irin su barazana daga an gan shi an san babu alamar girman kai a tattare da shi sannan kuma duk wani wanda suke da irin su berwick irin su sharon irin su a toyota din nan irin su a manyan motocin nan dai duk wani wanda yake da haya a heli man ya ce to ya yi haƙuri ya bar ta a gida amma irin su yal kurkura babu laifi a ga alhaji a cikin yal kurkura a wannan rana an gane ko yanzu mutumin da yake da berwick wata rana ka gan shi a cikin yal kurkura yadda muke da sa ido ba ta zame ba ta kare mishi to shi kina yar kurkura za a gan shi a ranar babu laifi ko a gan shi ma a saman keke irin keken ma ba irin ta zamani ba irin ko phoenix irin kirar da a gan shi ya tako ta kawace lalle alhaji kuma an tuna da to wannan haka za a yi da limami da mamu kowa in zai tafi idi babu zancen a yi ado sannan kuma mata da aka ce su fita in za su fita shiga ta musulunci za su kowa kowa limami ya dora mai dokar ta ɓaci duk wanda aka ga ya hoto da shadda ta kirki to ya sani sai an je a can ma za a kume tashi duk wanda aka ga ya hoto da yadi mai tsada to ya sani don saboda wani lokacin abin gasa ne alhaji wani ya fito da yadi mai tsada saboda ina gasa da shi nima in ce sai na fito da wannan yadin mai tsada to amma kowa sai a ce a maida wato a haɗa kai gaba ki ɗaya a koma ɗaya tun da dai ibadullahi ne da talaka da mai wadata a wannan rana ba za ka iya bambance su ba ta ɓangaren tufafin da za su sa sai dai ta ɓangaren yanayin jikinsu an gane ko to wani lokaci yanayin jikin yana baka hawa saɓanin yadda kake tunani za a ga wani tumbulele amma kuma ba shi bane alhaji an gane ko yaron nashi shine alhaji an gane ko irin gurare da dama in ka je kai kai tunanin wanda zai bude maka guri ka shiga shine mai gida alhaji in ka tarra shi ka ce shine yara inda za a gan su a zamne to haka za a yi kuma kafin a tafi bayan an saka rana ba da tahdidil ayyam bayan an saka kwanakin da za a tafi to limami zai umarci jama'ar shiga baki ɗaya akan duk wanda ya san akwai yaunin wani akan shi duk wanda ya san wani yana bin shi bashi to yayi kokari ya bashi wannan bashin nashi matukar lokacin saukar bashin nan yayi duk wato shugaba na ƙasa shi ma idan ya san akwai talakawa ma'aikatan shi wanda ba a biya su ba wanda wata ya yi ba a biya su ba ko an yi wata ɗaya ko wata biyu ko wata uku ba a musu albashi ba to a yi ƙoƙari a musu albashi saboda dannewa talaka haƙƙin shi yana janyowa hushi na ubangiji sannan kuma duk wani wanda ya san tsakankanin shi da allah akwai wani laifi da yake aikatawa na asha irin abin da ya shafi yi da mutane ne irin abin da ya shafi hasada ce irin abin da ya shafi kyashi ne irin abin da ya shafi annamimanci ne to mai unguwa kowane mai unguwa ya shela unguwar shi to duk wanda aka ji shi a fada a fadar su ya yi zancen da ba nashi ba ya shiga ra'ayin da ba nashi ba to ya sani ƙarshen ba za ta yi kyau ba kowa a gaya mashi haka wato a saka doka ta na ɓaci ta taɓaci an gane ko sannan kuma liman ya ce a yawaita istighfari a yawaita istighfari astaghfirullah alazim wa atubu ilayhi wa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sannan kuma a yawaita yin azumi saboda waɗannan ibadodin gabaki ɗayansu wato ana neman kusanci da Allah ta hanyar aikata su kafin a tafi da kwana uku kenan zai sa a yi haka kafin ranar ta yi bayi sun karaya sun koma zuwa ga Allah da kyau sannan kuma sai a fita an gane ko idan ka ga ranar da aka tafi aka yi salatu listis an dawo ba a samu ruwa ba to mu tabbata da cewa lalle laifin namu yana da yawa an gane ko ba wai wata matsala ba ce ta hana a mana ruwa ko a ce yanayin saman ne ba ruwa a yanzu laifin da muke ɗauke da shi wato shi ne ya sa ba a mana ruwa ba kamar yadda shashe daga cikin magabata wato suka faɗa ba wani abu wanda za a daina yi muku shi wanda da ana muku shi face saboda wani laifin da ko kirkire shi saboda sabuwar wata fitina da kuka shigo da ita a cikin addini to duk lokacin da aka shigo da wani sabon abu wani sabon laifi wanda muna ganin ci gaba ne yanayi ne ya canza zamani ne to wallahi mu kuma ba za mu gaba yadda muke gani a da mai kyau an gane ko dole sai mun daina shi a da za a ga cewa ran da aka tafi aka yi salatu listisqa'i a wannan rana ake zauwa da ruwa ko a washe gari a yi ruwa ko bayan kwana ɗaya ko bayan kwana biyu to amma a yanzu wani lokacin za a ga an yi istisqa'in sai a yi kwana uku kwana hudu kwana biyar sannan a yi ruwa to wannan mu tabbata saboda yawan laifuffukanmu ne saboda yawan laifuffukanmu ne yasa wato abin yake jinkiri نعم
فيصلي بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها to shikenan fa yusalli bin nasi raka'atayn limami na musulmai yana sallatar raka'o'i guda biyu bin nasi ga mutane wato yana yi wa mutane sallah ta nafila raka'a biyu ya jaharu fihi ma bil qira'a yana bayyana karatu a cikin waɗannan raka'o'in guda biyu wato a waɗannan raka'o'in guda biyu zai bayyana karatu ne a cikinsu ya ƙara'u fil ula bi sabbi hisma rabbikal a'la a raka'a ta farko bayan ya gama karatun suratul fatiha to yana karanta sabbi hisma rabbikal a'la wato a raka ta farko wannan shine abin da zai yi ofisaniya a raka'a ta biyu ka bayan ya karanta suratul fatiha sai ya karanta washamsi wa duhaha saboda abin da muka yi bayani a kan shi a ranar wato ranar lahadi a lokacin da muke bayani a kan karanta suratul shamsi da suratul sabbi hisma rabbikal a'la a cikin salatul idain wato hikimar da ta sa to zai karanta wannan ci salatul istisqa'i salatatu anwa'in ci wato kashi uku ci kaga wannan ita ce nau'in da muka fi sani an gane ko to akwai salatul istisqa allati yaqumu biha kullu shakhsin arada wanda duk mutumin da yake so ya zai iya yi gane ko irin mutumin da yake da makiyayi ne shi kaɗai ne a garin kuma ba ruwa na kiwo kaga yanzu wannan shi matsalar shi ce ta shi kaɗai yawa ma irin daga can cadi ya zo shi ya shigo da dabobin shi ko ba ku san shi ba a ga wannan za ga yin a bakin gari yake kai he ya zama ma ya yi wata baka san ma da tsawon shi saboda baka wuta bakin gari dai ka ji labari ana ce akwai wani makiyayi yana sai da nono nan aya can arha muke siyo shi ka ce to bakon makiyayi muka yi to kaga kai yanzu in tabki ya kai in dai ba gini kake ba in dai ba wata shuka gare ka mai yawa ba wanda zaka rika zuwa kana kawo ruwa kana bin ruwa wani lokacin sai tabkin ya kare ma ayi wata ɗaya baka ma san ba da ruwan babu shi saboda uzurinka da shi baya da yawa to kaga irin wannan lokacin matsalar mutum ɗaya ba za a ce ba a tafi aje a yi salatu da istisqa'i a ce saboda dabobin shi ba sa samun ruwa su koshi to wani ya zage shi ma ya ce na romu da dabobin shi mun muka kashi garin nan baicin sun zo sun shanye mu ruwa dama wani har da kawai sun zo sun shanye mu ruwa shi ko a ruwan baya amfani da shi ba noma ba yake na garake ba gini ba yake ba shuka ba gare shi wanda yake bata ruwa da yawa a kullum kawai saboda kawai bako ya zo zai ci arziki irin mutanenmu da san ba ci arziki a garinsu a bar shi an gane ko to kaga wannan shi ba zai ce ba ya je ya gaya wa mai unguwa ce to gobe a je a mishi salatu da suka yi a ce to duk wanda ya san ɗan karcen maraho ne gobe a haɗu da shi a idi to ba za a yi haka nan ba shi zai yi kayan shi shi kaɗai shi ma an gane ko sai ya yi alwala a cikin dabobin nashi ya tsaya ya yi sallah ta nafila raka a biyu kamar yadda ake yin salloli na nafilfili ya yi sallah ta nafila raka a biyu ya yi ta gaya wa Allah kukan shi ya yi ta gaya wa Allah buƙatar shi ya yi ta gaya wa Allah waɗannan dabobin nashi Allah ya saukar musu da ruwan da za su sha hakanan mutumin da yake da kwai lambu ya ga rijiyar garkar shi ta kashe kuma duk makwabtan shi ba abokan zama bane na ƙurai kowa daga ciki ka taba shi ba shi da daɗin sha'ani to kaga shi ma yanzu wannan an sa hannu ne cikin ƙaya gashi mangwara ya nana buri ya kari ya yi shuka ga ta nan ta ɗako kyau tsan watsar amma kuma ruwa ya ƙafi kaga wannan shi ma ya shiga cikin ta kima to wannan shi ma ba laifi zai ta yin kayan shi kawai in ya ce ya yi salatu da istisqa ka ce mahaukacin banza wa ya ce maka mutum ɗaya yana salatu da istisqa yana yin kayan shi sai ya yi kayan shi a cikin garkar shi an gane ko daga shi sai Allah in ya wuto ya gaya muku ku gaskata shi na'am to yana karanta waɗannan surorin guda biyu saboda abin da suka kunsa wato na wato tunatarwa a cikinsu kamar yadda muka faɗa a karatu wanda ya gabata
نعم في كل ركعة سجدتان وركعة واحدة ويتشهد ويسلم to wa fi kulli raka'atin a cikin kowace raka'a daga cikin waɗannan raka'o'in guda biyu da zai yi sajidatani wa raka'atun wahidatun wa yatashahhadu wa yusallim wato zai yi sujadu ne guda biyu da ruku'i guda ɗaya tal yana yin tahiya kuma ya sallame wannan ita ce siffar sallah ta shayarwa ta neman shayarwa a wajen jumhur ɗin malamai amma waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa salatu listis ɗa'i arba'u raka'atin ce raka'o'i guda hudu ne ake yi ba raka'o'i guda biyu ba amma wannan magana ce wanda wato idan aka haɗa ta da dalilai ba za ta sha ba saboda ba dalili wanda ya tabbata ba dalili wanda ya tabbata wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi ta raka'a hudu sannan kuma nau'i na uku shine salatu listisqa'i alal mimbar an gane koyin addu'a ta neman shayar da fari ruwa akan mimbari wanda wani hadisin Anas dan Malik wanda yana cikin sahihain Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi wato ya hakaito mana wani balaraban ƙauye wani ɗan karkara ya shigo cikin masallaci ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana tsaye akan mimbari yana yi wa mutane huduba ranar juma'a da ya shigo saboda shi ɗan karkara ba ya da birki yana shigowa ma ba birki ya shigo mazala yana hudu ba kawai ya kallace shi ce ya rasulallahi in qada'ati subul subul wa tahaddamatil buyut hanyoyi ga baki daya hada-hada ta yanki a sannan kuma dabobi dabobi ga baki ɗayan suna nan sun fara mutuwa dabba ba ta iya tsayawa tana tsaye kawai take faduwa saboda tsananin yunwa da tsananin ishiruwa sannan kuma shuka ta yi fari a shekarar da aka yi wannan shekarar da aka yi salatu da stisqai hadithin abdullahi dan zaid wanda yana cikin sahihain shi ma wato a shekara ta shida bayan hijira kenan to a wannan lokacin cikin watan ramadana ne aka yi wa nakin yanayi din kamar yadda malamai suka tabbatar malaman siyar to ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ya gaya mai haka wato ka roƙa mana ubangiji ta'ala ya shayar da mu wanda Allah sallallahu alaihi wa sallama kai tsaye sai ya cire hudubar da yake daga hannun shi ko ya daga hannun shi ya ubangiji ka shayar da mu ya ubangiji ka shayar da mu ya ubangiji ka shayar da mu wannan shine abin da annabi to amma da ke mai tsarki ne shi bahirun bahurun tsarkakakke ne amma kaga yana faɗa kafin a fito daga masallacin ma sha yanzu biya yanzu kenan kafin a fito daga cikin masallacin ma saboda Allah ya san bayan shi suna cikin yanayi to amma da aka yi tawassuli a kama kafa da mutumin da ya fi kowane mutum nagarta ya fi kowane mutum daraja ya fi kowane mutum adalci da kirki da tsoron Allah da aka kama kafa da shi kaga mubasharatan Allah tabaraka wa ta'ala sai ya amsa addu'a to haka nan in ya zamanto a wanke miki in ya zamanto yanayin mu mun gyara shi mun kwatamta gaskiya daidai gwargwado to lokacin da muka shiga cikin yanayi na kakanuka yi muna komawa ga Allah to za mu samu canji muna komawa ga Allah za mu samu canji amma ba mu gyara halayenmu ba ɗan sace-sace da muke yi ba mu daina ba ‘yan damfara damfara da muke yi ba mu daina ba ɗan cin zali da muke yi din ba mu daina ba zancen banza ba mu daina ba zancen waɗansu ba mu daina ba amma mu ce so muke a rage mana kuɗin mai so muke a rage isansu wannan na zuwa da magaram da zaka je ka da kana shan shi dala hamsin an maido shi dala ɗari ɗari da goma so kake a maido shi hamsin kin shi so kake abin da ya shafi kuɗin abinci shinkafa ta faɗi maka ta faɗi manda ya faɗi rammaji ya faɗi to amma kuma kai kuma baka gyara halayenka ba za a yi gyaro bayan da za su faɗi ya dai mu raka haɗi daga baki kuma abin ya raka haɓaka kullum saboda mu ma a kullum ɗin abubuwan da muke shigowa da su sabbi na fitinar wanda da yawa wanda yanzu in nan da shekara sha biyar a armi za ga cewa abubuwan da ake na fitintunu nan da shekara sha biyar in ka cire al'ada da ake yi za ga abin da samari suke yi a armi ya sha mu da wannan yanayi shekara talatin idan ka taro baya za ga armi idan mutum zai yi ya jiga ta yi komi a wannan garin ya kashe da yawa ne zai kashe jaka ɗari uku komi da komi tun daga abin da ya shafi balis ɗin kayan balis ɗin hidimar sabga ɗin a irin wani yanayin namu sadakin zama za a ga bai taka kara karya ba to amma yanzu jika ɗari uku a sadakin za ta ƙare ka yi kawo kan tambaya ka wani goron in za a siyo yanzu yadda goro yake tsada ya siyo huhu biyar shi kaɗai wajen jaka hamsin ya ɗauke kuɗin sadakin to za mu ga cewa irin waɗannan abubuwan gabaki ɗaya da muke akwai takurawa kai akwai cutar da waɗansu daga cikin bayin Allah wanda ba su da ƙarhin da za su bai ci wannan yanzu kuma aka zo a da kayan aure in aka kawo shi ‘yan matan da suka kawo da tattijawan da suka kawo kayan aure ba wani abu ake musu ba na wani abun a zuwa gani to yanzu yadda za a ga cewa radda za a kawo kaya gidanki to horon nan kuke sani ta kuɗi in zamanin salati ne da salati da da menene kuma in suka kawo a kudin ninki da aka kawo na amarya sai an ɗauki wani abu an ba su mai yawa a sabuli da aka kawo wanda ta kawo sai an ɗauki sabuli an bata da waɗansu abubuwa wanda ma an zara Allah biya min sulbani kafin a zo ranar sabga a ranar sabga ana zawa daga ɗar ma'almi in ta safe ce aka yi dama shi ango ya sani ba wai kudin waɗansu ba ne fa na shi a na gurup ɗin nan da aka haɗa mishi a ciki za a ce a yi miyar kare wani lokacin ma a ce rago aka yanka rana in ta wajen karfe sha ɗaya zuwa sha biyu kaga ana burushet wani lokacin raguna biyu ne za a bankare a yi burushet ɗinsu wanda za a kawo su cuha don su ƙara jin daɗin shan shisha ne fa da shan shayi da zagin mutane da cin mutane da cin mutuncin mutane wani lokacin wanda za su yi maganar alkhairi a gurin wannan aure ɗin wanda za a taimaka musu su yi maganar aure a gurin wannan aure din ba su wuce 'yan mintuna ba abin da za su yi suna amma wani wannan gabaki ɗaya liyafa za yi sai ka ji an ce kaze kaze na ori ba ba wannan dala arba'in arba'in bai wannan na kirkin aka ji mutum ya ce ya siyo sama da talatin kaze guda wajen jika hudu jika hudu da rabi haka yake kai kawai hidimar da aka yi kaɗai ta ranar sabgal ya fi kuɗin auren gabaki ɗaya da kuɗin abincin da zai ci da shi da matar shi tsawon shekara guda an ɓata shi a wannan ranar kaɗai kaga abubuwa mu muke janyowa kan waɗansu abubuwan shi kuma a yanzu idan aka sassafta kai ne za ta wa daɗi ni ne za ta wa daɗi shi ne za ta wa daɗi ba tare da mun takura a kanmu ba Allah ta'ala ya sa mun gane an gane ku to waɗannan shine dole ya zamanto an gyara halaye saboda ba yanda za a yi ubangiji ta'ala ni'imar da yake yi mana ya canza ta ya canza wannan ni'imar da yake yi mana ya kawo mana rashin ni'ima har sai mu mun canza yanayin da muke kai mun koma yanayi wanda yake na asha an gane ku za ga yanzu da yawa a guraren biki in dai za ka raka mushahada za ka raka ganin abubuwa sababbi wanda baka taba tunanin ma za su abu amma mu dinga ganin cewa kuma wannan masu sabga su ne wayayyu mu a lokacin mu da mu ba lokacin nan kai bai waye ba dama ake ce mu lokacin kai bai waye ba ba wai za mu ce ba mu lokacin tun kafin fitina ta shigo ne mu alama ba a yi ba shi yasa ba a yi ba an gane ko shi yasa wani lokacin a aure albarkarsa da rashin albarkarsa wani lokacin tana da alaƙa da yanayin hidimar da aka yi yanayin hidimar da aka yi tana iya tafiyar da albarkar aure gabaki daya zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce wato mafi albarkar aure auren da ya fi kowanne albarka shine auren da ya zamanto hidimarsa an yi ta ba yabo ba fallasa to amma mun lokacin za mu ga cewa wani har gadara yake shi a auren shi ba wanda ya zo shi ya shiri daga gurin ba a damƙa mai jika goma ba kai yanzu yana ga wannan kuɗin da zai kashe ya kai wanda zai damƙa mutane ma ya fi jika ya fi miliyan guda to kuma dama an zo an ɗauko irin su a dogon sha sun yi ta wannan a dole wani lokaci in aka samu karuwar iyan su zamanto wani lokacin ka kwaɓo su tana su kuma su kwaɓo ka tana wani lokacin kai uban iyan naka su za su samu ka tansiyan in barin ka duniya zamanto su ne sababin barin ka duniya ka yi ta kokari akan ka wannan to amma aka bi sissila a lokacin auren mamarsu kawa mawaka hidima ma sai su taimaka musu a wannan lokacin tunda sun kawo na'am ثم يستقبل الناس بوجهه فيجلس جلسة ثم يستقبل الناس بوجهه sannan kuma limami yana fuskantar mutane biwajihihi da fuskar shi sai ya waiwayo ya kallaci yamma shine fuskanci mutane da fuskar shi fayajlisu jalsatan wato yana zama zama guda ɗaya tal wato zama ɗaya yake yi idan ya tsugunna shikenan sai ya ɗan yi shiru ya yi fakata saboda kowa daga cikin waɗannan mutane ɗin daga cikin mamudin kowa ya gyara zaman shi ya shirya saboda bayan an ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah za a ga hayaniya ta ɗan tashi kaɗan saboda wani sai an jima ma za ka ji ya ce assalamu alaikum ɗin to liman idan ya juyo ya ɗan zauna ya kula da kyau kowa ya dawo cikin hayyacin shi kowa ya ƙare sallah kowa ya bayar da hankalin shi zuwa ga limami to
فإذا ضم أنن الناس
فإذا ضم أن فإذا ضم أن الناس قام متكئا على قوس أو عصا فخطب ثم جلس ثم قام فخطب
فإذا طمأن الناس idan mutane suka nutsu ya zamanto kowa ya kama gurin shi hankalin shi ya dawo guri ɗaya to ƙama sai limami ya tashi ya meƙe mutawakki'an ala ƙausin aw asan halin kasancewar shi yana mai dogaro a kan baka ko kuma sanda in majalasa fahaɗaba sai ya yi wa mutane huɗuba to ana so a cikin wannan huɗuba tashi ya buɗe ta da inna alhamdulillah bayan wannan ana so ya yawaita shigo da ayoyi waɗanda suke umarni da a nemi gafarar ubangiji ya yawaita karanta ayoyin da aka yi umarni da a nemi gafarar ubangiji irin su faƙultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midarara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara wa qala ta'ala واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود وتيتكا وأي وقال صلى الله عليه وسلم أيها الناس توبوا إلى ربكم واستغفروه فإني أتوب إليه في كل يوم أكثر من سبعين مرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وتذي يويت إلهم ودنن zai takawa ayoyin da suke magana akan istighfari da tuba zuwa ga Allah da hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda suke kira zuwa ga yin istighfari da kuma tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sannan kuma sai raka astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah to a lokacin nan ya zama ya ta tayar da himma ta su mamudin na'am sun majalasa sannan kuma sai ya zauna bayan ya ɗan ɗauki lokaci sun maƙama fahaɗaba sannan sai ya tashi ya meƙe ya sake yin wata huɗuba ta biyu kenan to ana abin da yake so ya tabbatar mana shine a awwalan huɗuba ta salatu listisqai ana yin ta ne bayan me bayan an yi sallah wannan ra'ayi ne na waɗansu daga cikin malamai amma waɗansu suna ganin cewa kafin sallah da bayan sallah duk wanda kai yayi amma zance mafi inganci bayan sallar ita hadisai suka tabbatar akwai malaman da suka kafa hujja da waɗansu hadisai wanda suke ganin cewa ya tabbata annabi ya yi kafin sallah ɗin shi ku abin da annabi ya yi kafin sallah shine da ya huto daga cikin gidansa ya yi bayani ne akan yadda 'yan uwa bayan Allah suka ba shi labarin yanayin da ake ciki kuma ya ce to Allah ka san yanayin da muke ciki to waɗansu ya suka ɗauki wannan ita ce hutubar tashi an gane ko? to amma waɗansu daga cikin malamai suka ce fi'ilu ha qabla salati wa fi'ilu ha ba'da salati la yadurru kowanne mutum ya yi daga ciki ba wanda za a jingina shi zuwa ga cewa ya zo da sabon abu saboda abin da ake bukata a wannan yanayi shine a faɗakar da bayan Allah a faɗakar da bayan Allah saboda wannan sallah ce wanda yumkin an ta kuna ba da ashiri sanawati zai ba bayan shekara goma ne rabon da a yi ta nan da shekara goma ne yumkin an tukarar fi kulli sana zai ba kowace shekara da damuna kowace shekara da damuna an shiga wannan yanayi ba duniya ba ne duka ake shiga wane ne zai iya nan a zandar nan da magaram inda muke kusa da ita ko da gudu in mutum aka biyo shi ya iya fada a cikin da zai iya a yi salatu da su kaya ana amma a can zai iya gonakansu na can ruwa ya ishe su muna nan bai ishe mu ba saboda abubuwan da muke ya saba wa doka ta Allah zai iya a yankin maraɗi ga baki ɗaya dajin su yi albarka amma yankin zandar ga baki ɗaya dajin su Allah ya rage albarkarsa a cikin shi waɗannan duka guraren haka ne to don haka a wannan lokacin limami zai rakaza ne ɓangaren abin da ya shafi a yawaita istighfari saboda istighfari ba abin da yake hallakar da zunubi kamar istighfari ba abin da yake hallakar da zunubi kamar yawan istighfari ba abin da yake hallakar da mutane kaman son duniya da kwaɗanta da gasa wanda yana daga cikin abin da yake hallakar da mutane haka ma yake alaihi salatu wassalamu ya faɗa a hadisi fa wallahi mal faqara akhsha alaikum walakin ni akhsha alaikum ad-dunya an tanafasuha kama tanafasaha man qablakum fatuhlikakum kama ahlakatuhum haka maza Allah ya faɗa ce ya ce ba wai talauci nake tsorace muku in dai har bawan Allah ne mutumin kirki talauci ba zai sa ya ratse wa hanya ba ce ba wannan nake tsorace muku bai na fi tsorace muku wadata idan kuna cikin talauci ba na jin tsoron za a ce za ku bar hanya amma in kuna da wadata kuna cikin wadata wannan na fi tsorace muku a wannan yanayi don aka shimfiɗa muku duniya kuka same ta walakin ne a sha alaikum duniya an tubsada alaikum duniya yana jin tsoron a yalwata muku duniya kuma ya zamanto abin ya koma gasa aikin na kirki ne za ka yi amma kuma gasa ce za ka yi abincin gidanka ne wannan wanda za ka ci a gidanka amma da gasa ne za ka ci shi kaga soban kawa ne ya siyo ka za ka ce kai ma ka siyo shi kana da kuɗin amma da baka da niyyar wannan kaga soban ka ya gina kaza amma ka ce sai ka gina ba abin da bawa zai aikata irin na abin da ya shafi gidan shi bai samu lada ba in ban da gini gini wannan da ka sani dai haka ma yake alaihi salatu wassalam ya faɗa zala ce inna rajula yi ujaru fi kulli shay'in illa ma ya ja'alu ya hadal bina duk abin da bawa zai yi inda na alkhairi ne to za a ba shi lada sai dai irin kwankwashe-kwankwashe ne ba za a ba shi lada a kai ba ya yi gini wanda zai rufa wa kanshi asiri amma ya dan samu wani kudin shi ya ce to nan katangan nan ra kashe ta a mai da ta ta'andir bayan an kwana biyu saboda shi andirkin da ya irin na da ne ba mai irin wani tuntun ba ne wani wanda yanzu za ga cewa duk masu kudin shi suke yi wallahi kansu ya waye yanzu sun fara mai da mana garin bariki ya ce to halo bari ya kashe shi ya sake wannan duka kaga gidanka ne gidanka duk abin da za ka yi a gidanka in dai da niyya kyakkyawa ka yi shi za ka samu lada to amma irin wannan kwankwashe-kwankwashen wannan shine ba lada a kai haka al-khabbab ibn al-arad Allah ta'ala ya kare yadda da shi hadisin shi wato haka ya fada an gane ku na'am
فإذا فرغت فإذا فرغ استقبل القبلة فحول na'am فحول رداءه يجعل ما على المنكبه الأيمن على الأيسر وما على الأيسر على الأيمن Mm.
ولا يقلب ذلك to shi kenan fa'iza faragas ta ƙubalar ƙibla to idan ya gama wannan huɗuba ɗin ya gama tunatar da su wato abin da ake ciki to sai ya fuskanci alƙibla fa hawwala rida'ahu sai ya juya mayafinsa ya ja'alu ma alaman kibihil aiman alal aisar wato sai ya ɗora mayafinsa wanda yake kan kafaɗar shi ta dama ya maida shi kafaɗar hagun wa ma alal aisari alal aiman mayafin da yake kan kafaɗa ta hagun ya maida shi kan kafaɗa ta dama wannan shi kuma littafa'ul ne saboda fata ne kyakkyawa wato ya ubangiji kamar yadda na juya wannan mayafin nawa na kan kafaɗa ta hagu ya koma kafaɗa ta dama na kan kafaɗa ta dama ya koma kan kafaɗa ta hagu ya ubangiji ka juya mana wannan yanayin da muke ciki na ƙangi zuwa ga yanayi wanda yake na yalwa ya ubangiji ka juya mana wannan yanayi da muke ciki na rashin ruwa zuwa ga yanayi wanda yake na ruwa ya ubangiji ka canza mana wannan yanayin da muke ciki na rashin kwanciyar hankali ba barci da dare ba barci da rana Allah ka kawo mana yanayi wanda za mu yi barci da dare za mu yi barci da rana to wannan shine attafa'ul din to waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa hatta giya mutum zai yi kalmar nan ta- ana ka ka dota Eh, ka gani wannan in ka- in ka shigo gari yara ka kalka sake ne Eh, sai dai yan dagwara eh, dama ko da ke in za a je ba an je ba da su zanna irin su zanna irin su wannan ta sarauta din nan da ra wannan din ba an je ba da su wannan wannan ba ta zuwa ba ta zuwa salatu listi su kai ba ce yan dangwara za a sa ba tashi da kwawa ko ta ce da cikinta da bayanta in ba wanda ya kusanto ma baya gane ba cikin ne ko bayan ne ya bata wannan haka waɗansu daga cikin malamai suka faɗa an gane ko amma waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a ko mai riga da wando ba zai juya su ba in dai ba mayafi ba ne ba a juyawa shi kaɗai kawai ake juyawa rigarka ba za a ce ba ka juya ta ka yi ko gaba gari ko ka yi mai ake ce mata ko ka yi wannan ka zaman tunan kin shi ne a yini mai ake ce mishi ka ta baibai ko ka yi baibai ba za ka yi wannan ba a gane ku wala ya kalibu zalik to amma ba zai birkita haka nan din ba ba zai sanya geza ta sama ba ta koma geza ta ƙasa geza ta ƙasa ta koma ta sama ba a'a kawai abin da aka ce a tahwil aka ce min al-ayman ila al-aysar kawai haka ne zai yi ba zai yi ba haka duka ya juya shi an gane ko na ƙasa ya zauna a ƙasan shi na sama ya zauna a saman shi na dama da na hukum ne kawai za su sha bambam an gane ko wannan shine ra'ayi na da yawa daga cikin malamai amma akwai waɗanda suke ganin kishiyar hakan ɗin na sama ya koma ƙasa na ƙasa ya koma sama amma kuma na kan kowata kafaɗa ya ci gaba da zaman shi na'am وليفعل الناس مثله وهو قائم وهم قعود ثم يدعو كذلك ثم ينصرف وينصرفون مالا يتي وليفعل الناس مثله to mutane su ma suna aikata kwatamkaci yadda wannan wato limamin ya aikata to da zuga ce wala ya fa'alu wala ya qalibu zalika hikimar da ta sa malikiya su ba su ɗauki haka nan ba saboda alƙarya ta mutanen annabi ludu alaihi salatu wassalam an gane ko an mata juyin waina ne an san da ake juya waina ko sama ne yake koma ƙasa ƙasa ya koma sama ko bangaren dama ne yake koma hagum hagum ya koma dama sama yake koma ƙasa ko suka ce to wannan sifar azabtar da waɗansu ne daga ciki ma ba za mu yi wannan ba shine faj'alna aliyaha safilaha wa amdarna alaihim hijaratan min sijil saman ya koma ƙasa ƙasan ya koma sama shine ake ce da shi juyin waina kenan an gane ko eh mana wal yaf'alin nasu mithlahu mutane su ma suna aikata kwatamkacin sa wa huwa qiya wa huwa qa'imun wa hum qu'ud alhali shi limami lokacin da zai yi wannan aiki lokacin da zai da zai juya wannan mayafin nashi na kan kafaɗa ta dama ya koma hagum na hagum ya koma dama yana tsaye zai yi hakana saboda jama'a su gan shi su yi koyi da shi wahum qu'udun su kuma mamu kowa daga cikinsu yana zaune zai yi wannan aiki ba zai yi a tsaye ba na'am summa yad'u kadhalika sannan kuma yana gayawa ubangiji subhanahu wa ta'ala wato kukan bayinsa kazalika kamar hakanan ma'ana wa huwa qa'imun wa hum qu'ud wato shi yana tsaye su suna zaune ya ta daga hannun shi ya ubangiji ka shayar da bayinka ya ubangiji yanayin nan da ake ciki Allah ka canza mana shi zahin nan ya ubangiji da ake tai ba dare ba rana ba safiya ba mareci ga na riga ga na ajihu ga na gari Allah ka ɗauke shi ya Ubangiji dabbobin nan naka ya Ubangiji dabbobin nan naka ya Allah ka shayar da su ruwa ya Ubangiji rahamalka muke so ka yalwata mana ita Allah ka ƙara yalwata mana rahamalka ita addu'a an gane ku shine Allahumma Allahumma suqi ibadaka wa biladaka wa bahimataka wa anshur rahmataka wa ahyi baladaka almayyit Allahumma suqina alghaytha wa la taj'alna min alqanitin اللهم إنا نستغفرك إن كنت إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا خلوقا صفوقا نمطر منه فزادا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام أن قال يقول سيدي وانا أدوار نعم thumma yansarifu wala yansarifun sannan kuma sai su juya sai shi limami ya juya ya tashi ya koma gida su ma wayan sarifuna su ma su juya su koma gida shikenan an yi salatu da istisqa'i na'am ولا يكبر فيها ولا في الخسوف غير تكبيرة الإحرام والخفض والرفع ولا أذان فيها ولا إقامة ولا يكبر فيها amma ma mu da limami ba za su yi kabar bari ba a cikin salatul istisqa'i wala fil khusuf wala a cikin salatu khusufi shams wanda muka tattauna akan ta jiya ghaira takbiratul ihram in banda kabbar al-harama kabbar al-harama kadai ake yi ba irin sallar idi bace kalmar mutum da ya ji a farko ya ce kama ya kharuju la al-imamu wan nasu kama ya kharuju lil idaini dahawatan yayi tunanin cewa a sallar ma irin yanda ake yin idi haka za a yi ta ba takbirat din na a cikin ta kawai takabbar al-harama ɗaya ake yi sai kuma wala khafdi wa raf'i sai kabbarar da mutum zai sunkuya ya tafi ruku lokacin da kabbarar da mutum zai lokacin da zai dago daga sujada da kabbarar da zai da zai koma sujada da makamantansu wala azana fiha wala iqama to kuma babu kiran sallah a cikin salatul istisqa'i wala iqamata babu karatu babu ta da ikama a cikin salatul istisqa'i kawai idan aka je kawai za a daidaita sahu ne irin kamar yadda za a yi tarawihi dai kawai haka za a yi kawai sai dai a ja ya ce Allahu akbar sai kuma ya du'a ul istiftah ya isti'ada ya basmala ba sai fara karatun fatiha wannan shine karshen babu salatul istisqa wa bi hadha qadar kifaya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك